ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وعلى العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابك وقوة هدوء هجراتنا لشكرا دبوئي لكري هدوء أربعين لشدة a wannan masallaci mai albarka a ci gaba da darasin littafin a tajiri da sarif da hadisa lijabin sahih wanda ya rubuta littafin sunan shi a sheikh ahmad ibn abdullatif azzabidi malami ne da ya rayu a karni na tara an aye shi 813 ya rasu 813 Allah ya mashi jin kai da rahama ya amfanar da mu dukkanin abubuwan da za mu ji na alkhairai za mu ci gaba da karatu hadisi na 733 tarjamar da aka yi mushi shine babu sadaqati alal yatama babu sadaqati alal yatama baban da yake karantar da mu as-sadaqa mustahabbancin ba da sadaqa alal yatama ga waɗanda suke marayi kaga marayu ba lissafa su ba a cikin dangogi guda takwas wanda suke na zaka sai dai sadaka ga maraya tana da ɗoriyar fadla akan wanda ba maraya ba saboda kafala ne shi kafin litin lahu aure gairihi ana huwa ka hatai ne filijanna annab sarar sai na ce in sahar asalatin wa aka imuhu min tsamik talin albaka wa ya gafir lahun kwambaka to in dai maraya bai daga waɗanda wajibi ne ka ciyar da su kenan ba shi zakka yana da ɗoriyar fadla akan wanda ba shi ba ana bi sa'idun al-khudri radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال ان مما اخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهره الدنيا وزينتها فقال رجل يا رسول الله أوياتي الخير بالشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه الوحي قال فمسح عنه روحا فقال أين السائل وكأنه حمد فقال إنه لا يأتي الخير بالشر وإن مما ينبت الرديع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاسرتاها استقلت استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت وارتعت وإن هذا المال خضرة الحلوة فنعم الصائف المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة دقى أبو سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه نعم ها تمك جري هذا وكل أنا أبي سعيد سعد بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم ما أبو شرونيني منظور صلى الله عليه وسلم على المنبر أسمى منبري wajalasna haula mu ma yi muka zauna daura da shi gefen shi wannan yana karantar da mu a lokacin da mai huduba ko mai isarwa zai isar to ana buƙatar ya hau guri wanda yake murtafi sau da sauti ya kai kuma ya zama ana ganin shi shi ya sa manzo sarsan kira na farko kaga ya hau dutsen safa ya balla kira sau da haka alal mimbar wajalasna haula muka zauna gefe da shi faƙala ya ce ina mimma khafu alaikum min ba'di lalle yana daga abin da nake ji muku tsoron shi min ba'di bayan tahiyata ma yuftahu alaikum abin da za a bude a gare ku za a faɗaɗa muku min zaharatul duniya na daga filar ƙawa wadda take ta duniya wa zinatiha da kuma kwalliyar duniya irin wannan gaba dama manzala sassan wata rana ya taba gaya ma sahabbai lokacin da aka zo da dukiyar bahrain aka samu dandazo sun zo don karɓar rabansu manzala sallallahu a lokacin ya musu nasiha kai har ma ma ke ce malfaqaru akhsha alaikum ba talauci nake je muku tsoro ba walakin akhsha an tumsaf alaikum dunya yace to inna mimma akhafu alaikum iya daga abin da nake je muku tsoro min bari ma yaftahu alaikum min zaharatu dunya abin da za a buɗa gare ku na kawa ta duniya wa zinatiya da kuma kwalliyar duniya wannan yana nuna kenan jarrabawa bangaren dukiya da kuma duniya abu ne wanda yake da wahalar ce abu ne wanda yake da wahalar kenan kubuta daga shi duk abin da kaji manzo sara sai ce abin da nace fije muku tsoron shi saboda yana cewa li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati fil mal fa qala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulullah aw ya'ti al khairu bi sharri dama alkhairi yakan iya zuwa da sharri saboda kaga dukiya cikin qur'ani an kirayeta da alkhairi wa innahu li hubbil khairi la shadid lalle absa san alkhairi absa san dukiya da adam yana da matsanancin kwadai to shine sai mutum ya kalle to aya qur'ani Allah subhanahu wataala ya kira dukiya da alkhairi to awayati alkhairu bi sharri dama alkhairi zai iya zuwa da sharri ni'ima za ta iya zuwa da ni'ima أو يأتي الخير بالشر الخير زي يزوى الشر فسكت النبي صلى الله عليه وسلم سيما كيسا سيشرو فقيل له سيأكا شيء ما شوى النمي تنبيع ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ميهوار غريك كان ما ما يكي صلى الله عليه وسلم مغنى ولا يكلمك فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ما كيسا سيشرو فقيل معنى يشرو مظالة صلى الله عليه وسلم كل زمان يشرو dan saboda yana jiran wahayi kenan ya wahayi zai zo mushi ma'ana yana jiran saƙon Allah subhanahu wata'ala ko kuma annabi sallallahu alaihi ya yi shiru kenan saboda wani sababi fara'aina annahu yunzalu alaihi ruwaya sai muka ga kenan a ruwaya wadda take da fataha ta hamza fuska ta kushmiya ne da zama faru'ina ma'ana ya muka yi zaton annahu yunzalu alaihi ruwaya kamar wahayi ne ake sabgar mu wannan yasa kenan aka samu sabanin ga wanda suka ce shirun da nan sa sai jiran ana saukan mai da wahayi ne fa masaha anhu arruhada sai kuma shibi ya kau daga gare shi saboda wani lokacin kenan daga yanayin da ake zoma na sarsan wahayi akan samu wanda zaka ga goshe shi yana tsatsagar da shibi kamar yadda Aisha ta ce wata rana wayi ya sabka a gare shi fi yawmin shatin wa inna jabinahu la yatafassadu araqan aini wanda ake matsanancin sanyi amma sai gashi goshe shi yana tsatsago da jibi to kaga wani lokaci yana iya kama haka wani lokaci kuma saboda girman tambaya da aka ma wanda aka tambaya yana iya sawa a samu jibi yana karyo mushi kamar lokacin da wani ya tambayi imam malik bin anas kai fastawa ya Allah daidaita ga al'arshi a lokacin sai aka ga ya sadda kai zuwa ta karyo mai yanayin shi ya canza kaga saboda girman tambayar da aka mishi kenan ko dai girman tambayar da aka yi ko kuma wahayi ne annabi sarsan shirin da yi faqala sai ce aina sa'ilu ina mai tambaya wa ka'annahu hamida daji suke shi mai tambayar yayi ne wa ka'annahu hamida kenan kamar annabi sarsan ya yaba mishi amsa wannan tambaya din da yi sau da kaga abin da ya kalla ai dukiya alkhairi ce to shin dama kuma za a iya samun tunda nafsararsa ya ce inna mimma akhafu alaikum min ba'd yana daga abin da na fije muku tsoro kamar akhwafu ma akhafu alaikum mafijin tsoro abin da na fije muku tsoro ma yaftahu alaikum tunda can kaga ya ce mal faqaru akhsha alaikum ba talauci bane nace je muku tsoro nan gurin ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana a duk lokacin da aka tambayi malami bai da masaniya to zamanto ya yi shiru sannan kuma tambayan malami ya yi shiru ko kuma ya ba da damar zuwa lokaci kaza har ya zamanto ya tambayo shi ma gaba ta yadda kaga manzo sarasa aka tambaye shi abinda Allah bai mai wahayi ba sai jira har sai malamin shi ya karantar da shi mala'ika jibril alaihi salam kenan kaida aka tambaye ka abu abinda kake da amsa ka bada wanda ba ka da amsa sai ka ɗaga zuwa gaba kuma ka tambayi malamanka ko kuma ka yi bincike a kai haka manzo sarasa in an tambaye shi abin da ba sarkar mai da wahayi ba sai jinkirta tambayar har zuwa lokacin da zai samu amsa wajen malamin shi kuma lokacin sai ba da amsa wannan ba aibu bane ba mutum ya zamanto an tambaye shi yasa imam malik bin anas da ke suna daga masu tsoron allah kaga ya zamanto an zo mai da tambaya arba'in amma duka duka daga ci ya lissawa 'yan kwarori ga baki ɗaya ragowar ya ce ban sani ba ya ka zama a majalisun shi ana lissawa yawan la'adari la'adari tashi ko magabata sun yi wasiya akan lalle lalle malami ya zama ya saba da la'adari suna ce la'adari jumlatul alim lalle la'adari garkuwa ce ga malami an tambaye ka baka sani ba shikenan ban sani ba kaga babu wanda zai tarsasa ka akan wannan abu suna cewa ma yan bagilil alim ya kamata malami lalle lalle ya saba ma ɗaliban shi da cewa la'adari amma duk lokacin da ka saba kawai kai salma shi ita ne duk abin da aka tambaya kaga kullu su'alin laha jawab kaga ka zama kawai kai duk inda kawai jira kake ana faɗi kana bada amsa to kaga dole wata ran za a samu kuskure Allah kare ana sa'ilu wa kana muhammida fa qala innahu la yatil khairu bishar sai ma ke ce lalle inda lamarin yake la yatil khairu bishar ba wai alkhairi yake zuwa da sharri ba duk abin da Allah subhanahu wataala ya halicce shi a matsayin alkhairi alkhairi ne abinda kuma aka halarce shi matsayin sharri to haka yake saboda haka duk abinda ka gani na alkhairi a tattare da shi sai ka samu sharri to wani alkhairin ne ya zamanto sababi na haro sharri amma ba ci alkhairin bane bai zamanto da akwai sharri shi alkhairi tun da Allah ya halarce shi alkhairi ne in ku ga ya koma sharri to wani sababi ne ya sababa wannan abu sababin kuma yana daga aikin mutane ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum shi yasa ibnu qayyim Allah ya shi da rama shi a tubul nabawi yace duk inda zaka ga wani tsiro ko wani abu na halittar Allah sai kaga a tattare da abun maimakon ni'ima an samu niqima to kasance ayyukan mutane in kaga wani tsiro sai kai amfani da shi aka samu mushkila to mutane ne suka canza shi daga ainihin yanda yake ko kuma suka aiwatar da abin sama da ka'idar shi yanda yake kamar yadda ka sa ibada in ka yi bid'a babu wannan cikinta to haka shi ma gwargwadon abu in ka kauce ma yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicci abu to kuma wannan kai ne ka canza ma abu fitratan lahi lati fatara nasa alaiha shi yasa ya ma ke ce inna la khairu bi shar alkhairi baya zuwa da sharri saboda alkhairi haka Allah subhanahu wata'ala ya halicce shi a matsayin wannan wa inna mimma yunbitu rabi'u annabi sai ke bashi misali na yadda za a samu alkhairi ya zama musabbabi kuma na warewar shari ya ce ina mimma yin bitin rabi'u lalle daga irin abin da yake tsira a cikin a fala ko kuma bangale wanda yake na garka shine dan gidan da za a yi dan sa shibka ko wani abu ya ce ina mimma yin bitin rabi'u daga abin da gida ko kewaye na shibka yake tsirarwa ya katulu da kwai abin da yakan yin kisa ya fitulu yakan yin kisa amma ta ina ne zai kisa inda aka samu yawaitawa auyulinmu ko kuma ma ya kusa ya kashe shi yasa wata ruwa ya fitulu habaqan ruwa ya kamsu yakan kashewa ta hanyar ciwon ciki ga ita dabbar da ta zamanto ta ci kullewa ciki a samu misali dabba sai ta zo ta hau wannan shuka ta zamanto ta ci raƙumi ya zamanto ya ci cin da zai mushi oba to kuma sai ya bayi zuwa ga kisa ko kuma ya kamu da cutar da sai ya kusa ya mutu kaga ai ba sharrin ciwon nan da yake me ya jazo ya jayo sharrin yawaitawa ubangiji subhanahu wataala ya halicci tsiro tsiron nan da aka halicce shi yana da amfanin shi to amma kai sai ka yawaita abin ya zama da kowace shi ne duk abubuwan da Allah ya halitta mana na nau'ika abinciccika kaga Allah bai yi su ba kawai dan a zubar da su duk abin da ka sani ubangiji subhanahu wataala ya yi shi dan mu mu amfani shi sai karin kuma kawai abu kwaya daya kuma kai wata da abun kwaya daya kaga yanzu kai ne ka zurfafa a shi to wannan yawaitawa sai ta jaza maka abin da yake sharri da za ka ɗauko bokici guda na zumuwa kaga dai ita ce Allah ce fihi shifa'ul linnas sai ka ɗauko kawai katilitar ya kace kwankwada kace fihi shifa'ul linnas kace ta kwankwada he da shanye wajen litir guda ko litir da abin nan kaga yanzu ka kamu da cuta za ka ce cuta cikin zumo take a'a daga kai ne matsalar take kai ne ka canza abin daga yadda yake to haka za ka samu mutumin da zai rungumi wani abu guda ɗaya kai ne ka zo ka dabbobi da allah ya bahimatul an'am ne sai ka rungumi kawai naman shanu shi ne kawai kake ta dankara da kowane lokaci kaga ai cin da kai ya huce iyaka ba shi naman bakarar kai shi ke na matsala akwai bakin da shi kai kuma sai ka zurfafa ka huce iyaka ko kuma dama baka da lahiya sai ka zama to ka ringa amfani da wannan abu kaga shi abun alkhairi ne kai kuma tare da kai ke da illa wani lokaci sai da ali radiyallahu ta'ala anhu ya shigo akwai wani busur arate wani laɗaɗɗen dabino a rataye haka a abin nan ya ji ana fasa yana misali sai ce a inaka naƙihun kai sabon ramoma ramamman rashin lafiya karkai amfani da wannan kaga saboda mai da akwai illa tare shi amma wancan ai kaga magani ne sai ana misali sai hana shi lokacin da kuma aka kawo wani fate-fate ce ce amma haza fasu amma wannan kana iya ci daga shi amma wancan sabon tashi ne kai daga rashin lafiya to kaga kenan duk inda za ka ga abun da yake halaka ne in ka ga illa a tattare da shi to illan ta samu asali daga mu ne muka canza shi kenan sai dai zama sababi na faruwar wannan inna wulayatar khairu bi sharri wa inna mimma yanbitu rabi'u daga abin da damuna take tsirarwa ma'ana yake tsira tsiro na damuna amma ce rabi'u da wancan bangale ko kuma wancan fala shine abin da malamai jamhuri suka rinja su akai ya katulu yakan kashewa dabbar da ta yawaita aw yulimu ko kuma ma ya kusa kashe ta in har ta yawaita cin wannan nau'i na danye ciyawa illa akilatul khadra sai dai dabbar da za ta je ta ci ciyawa wanda yake nau'in ko dai abin da yake gadagi ko kuma gudu ko wani nau'i dai daga nau'ika na ciyawa musamman ma wadda take ta bushe akalat wadda ta ce hatta idan taddat khasirataha har sai lokacin da tsatsanta guda biyu suka zamanto sun daidaita sun cika ma'ana cikin ta ya cika da wannan istaqbalat ayna shams sai ta tunkari yanki wanda yake na zahi na rana fasalatat wa balat a lokacin sai ta kase da wannan wa balat sai kuma ta zubar sai kuma ta yi bawali wartat kuma sai ta koma ta ci gaba da ciwo kaga waccan dabba wanda ta sa waccan danye ciyawa gaba ta ringa ci ido rihe to kaga yawaita wannan da ta yi ta wuce iyaka inda za ka kawo dabba ya ka saka ta cikin ciyawa ta ci duk danye ciyawa da ta ga dama kaga ɗayan biyu ne ko dai ta mutu ko kuma ta a yanka ta ko kuma sai ta kusa ta je karshe ta zama ta mutu amma wanda za ka kama busasshe ciyawa ko ta gujiya ko ta abin nan ta ci wannan kaga ba zai cutar da ita ba saboda me ba ɗaya ba da wancan wanda yake kenan ɗanye kuma sannan a lokacin da ta ci hatta ya daga hatta ya zamtar da khasirata har sai lokacin da kuyunanta suka zamanto sun cika ma'ana ta koshi da wannan istaqbalat aina shams sai ta fuskanci wajejen rana fa salatat sai ta zamanto ta kasayar da wannan ma'ana salatat sai ta zamanto kenan ta fitar da shi yanda ba tare da ya kulle mata ciki ba kenan ta fitar da shi ba tare da wahala ba wa balat kuma ta yi bawali warta'at sannan kuma ta je warta'at ta zamanto ta kuma yin kiwo wannan yana nuna mana irin yadda manzo sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wataala dunkule mushi dukkanin ilmin muka zaka ga wani lokacin manzo Allah sallallahu sai magana akan abin da ya shayi magani na bil adama wani lokacin sai magana akan abin da ya shayi tubbu wanda yake na haiwanat wani lokaci sai kaga nan sassa yayi magana a bangaren abin da ya shayi tattalin arziki bangaren kaza to haka zaka ga maki sarsa wani lokacin sai magana abin da ya shayi noma saboda manzannin Allah Allah na turo su sun yi kowa ci al'ummarsu ilimi a ƙa'ida kuma ilimin annabta shi duka shamili ne bayan da za Allah turo annabi kuma a ce ga wani yana sama da annabin ko yana gaba da annabin a wani ilimi daga ilimin muka shi yasa za ka duk wasu masu ilimin muka sai ka ga kenan suna bayan annabawan da aka turo musu suna bayan annabawan da aka turo musu saboda su kai tsaye suna karɓa daga haske wanda yake na wahayi daga Allah subhanahu wata'ala wannan kuma yana nuna duk kuma wanda zai bibi tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to za ka ga mafi yawa ba za ka gaba shan wahala a tattare da wannan duk wasu masu fannuka na wani ilimi za ka ga in ya zama suna tayiya a doron sunnar manzana sansana to za ka ga suna samun mahara sama da waɗanda ba su ba inda za ka zo a ce ma wannan likita ne amma likitan nan mabiyin sunna ne to za ka gaina da wata ƙwarewa sama da wanda ba mabiyin sunna ɗin ba ya ka ce ma wannan doktor ne ya yi za ka gaina da ƙwarewa ɗoriya a kan wadda wancan yake da saboda wani abin da ya tabbata a zuciyar shi na ƙarfin imani da kuma sallamawa a kan duk abin da maki salala sai zo da shi wayan hadal mala bayan sa sai ya ba da misali na alkhairi yadda kuma yake zama sababi na sharri kaga waccan koriyar ciyawa ai ba sharri bace a ina sharri ya biyo baya dabbar da ta yawaita daga ita ka gani sai aka samu sharri amma dabbar da ta ci gwargwado bata zaman to ba ta huce iyaka kaga ita kuma sai zama mata alkhairi ta samu kiba ta yadda ya zama kunginan ta suka zaman to sun cika kuma ta zaman to ta fitar da wannan abincin wa inna hadha al-mala khadiratu to kasance a dukiyar nan wani tsanwa abu ne kaga an kamanta dukiya da abin da yake tsanwa shi tsanwa kaga bai dawoma a tsanwan shi dan lokaci ne kuma sai koma busasshe babu yanda zaka dawoma da wannan dukiya ko dai iya shekarun da zaka yi shikenan da ka mutu an kare ta koma kuma ba mallakin ka ba mallakin waɗanda suke wasu ko kuma a ya faru yayyu ma mutum yana raye a waye gari kuma babu almuhimmi dai duk abin da aka ce ma tsanwa ne kaga dole yakan bushewa saboda haka wa inna hadal mal khadira wannan dukiya wata abu ce wadda take koriya sannan hulwa abu ce wadda take mai zaki kaga na an kwatanta dukiya kuma da abu wanda yake mai zaki saboda wani abu ce wadda take gishirin rayuwa duk abin da za a gudanar labudda zai zama da ita da kuma yadda zuciyar ɗan adam yake da ta'alluki da wannan dukiya sai ce fa ne masahibul musulmi ma dalla da ma'abucin dukiya musulmi ma tsaminul miskina matsar dai ya ba miskinai wani yatima wa ibn sabili da kuma maraya da kuma ibn sabili wanda hatta da ɗan wuta an tambaye su ma salaka kun fi sakar za su ce qalu lam nakum minal musallina wa lam nakum nut'imul miskin Allah ce falaqata hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba aw it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman da maqraba aw miskinan da matraba kaga kenan Allah ce ma'ata minhul miskina wannan yana nuna mana akwai haƙƙi a dukiya bayan zakka malamai sun tantamna dukiya tana da wani haƙƙi bayan zakka lalle dukiya tana da haƙƙi bayan zakka tunda hatta da ahilin kiyama Allah zai ce bawa istatamuka falam tuqimni na ne muka ciyar rani baka ciyar rani ba zai ce ya ubangi kai ba utaimuka wa anta rabbul alamin ya zan ciyar da kai kai ne mahalicin kowa da komai zai ce a wala alimta anna abdi fulanin istata maka falam tuqimu bawa na wani ba ya taba neman ka ciyar da shi ba yazo tsaya bara baka bashi ba baka san ba inda ka bashi da ka samu wannan abin a guna ma taminu al miskina wal yatima wa ibn sabili aw kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace innahu man ya'khudhu bi ghairi haqqi wanda zai karbi dukiya ba tare da haƙƙinta ba kallazi ya'kul wala yashbu kamar wanda zai ci ne ba tare da ya ƙoshi ba kina amfaninta yadda ba za ta zamanto sharri ba ita ce wadda mutum zai zamanto ya sarrafa ta a hanyar da ya kamata ya sarrafa ta amfani da ita wajen zamantar wata kwalliya ta duniya kamar yadda Allah subhanahu wataala ce almalu wal banuna zinatul hayatid dunya lalle kana da dukiya a ga gurbin ni'imar Allah subhanahu wataala a tare da kai ba wai gudun duniya bane kana da dukiya ba ka da abin hawa na kirki kasancewa yana daga cin daɗin duniya almarkabul hani abin hawa wanda yake lahiyayye wanda yake babu matsala tare da shi ba wai tsoron Allah ba ne ko gudun duniya ne kana da dukiya a same ka a gidan laka yana rubzo maka ko da wani gida kana kuntace ka jera ɗakin matanka tsaka ana tari ɗakin wannan ma ana ji a jere ka ce ai babana ma ɗaki hudu ne a jere duk abin da ake ana ana shi a nan gurin alhali kuma kana da gidaje ɗari ka gina gidaje masu kyau mutane suna mora kaga akwai wanda zaka zai gina maka gidaje na jirgi ana haya jika ɗari ɗari biyu ana mora gidan shi kuma yana ci a wani kumtataccen gida yana ban ɗaki ana jin miyaki yana wancan ɗaki ana jin shawara yana kaza kuma hoga tulin dukiya to kaga ba tsoron Allah bane wannan saboda yana daga tattabawa jin dadin duniya ad-darul wasiya al-maskanul wasiya ka gani yana daga jin dadin duniya al-mar'atu salihah kana da kuɗi ka je ka duba yarinya maharrace Qur'ani mai kyau mai tsoron Allah duk da tana da wahala samu a ce maka mai kyau mai tsoron Allah maharrace Qur'ani an baka aiki to amma ka je dai ka nemo da kuɗin ka saboda ka samun ma iyanka a dinga aiwa maka hafizan ƙur'ani kaga sau da ɗiyan hafiza kaga su ma'aidi hafizai ne ka sa kaya masu kyau ka more dukiyarka sannan kuma ya zama to ka taimaka ma miskinai da waɗanda suke abin nan wanda kuma suke tare da kai su shi daɗi kar ya zama to kana da dukiya iyalinka suna cikin wahala kaga hadisi na abin nan abu zar'un hadithi na abu zar'in da ummu zar'in na waɗancan mata ka gani wanda suka haɗu suka abina kaga yanda waccan ta dinga yaban abu zar'in wanda amma da ƙarshe nan sara sai ce kunta laki ka ummu zar'in da abu zar'in ghayra anni la utalli na zame miki kama abu zar'in ga ummu zar'in kawai bambanci na da ni da shi ni ba ni saki kaga ta irin gadara da abubuwa na jin daɗi da yanda hadiman gidan shi to in kana da kuɗi ya aikin gidan kama a san cewa lalle yar aikin gidan alhaji wani ce in ya kama ma a kai ta makka a kai ta don ta zamna amana da ku ka dinga mata alheri kar mata su gama baki da ita dinga zuba maka hutsarin jariri ana wanke ma rubutu da hutsarin jariri sau da ɓambar kuɗinka ya zama tikakka da ita ya tikakka da mataka kamar da yadda kai gaje mata alheri bayan da za a iya gamuwa da ita a ci amana to wannan shine ma more ma kenan ita dukiya din saboda haka ka ji dadin dukiyarka kar ka zo ka dinga gawa diyanka da abincin ka ce ni ma kaina babana a a kai yanzu wannan kai ne baban su kuma kai akwai dukiyar su kuma can gurin can lokaci ka ga ma'ahin ka shi ma bakin gwargwaron shi ne liyon su zu sa'atin min sa'at wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah saboda haka kenan wa innahu man ya'khudhu bighairi haqqihi wanda zai karbi wannan dukiyar ba haƙi kan da ya kula wala shi kamar mai ci ne ba koshi wa yakuna shahidan alaihi yawmal qiyama kuma dai zai zame mishi shaida ranar alkiyama Allah kare mu saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada misali a wannan hadisi a bisa kenan sadaka ga waɗanda suke marayi anan gurin yanda aka sayo maraya a tsakankanin dangi guda biyu daga dangogin zakka shine almiskin da kuma ibnu sabil kaga almiskin da ibnu sabil suna daga dangogin can guda takwas amma ya ka sayu al-yatim kina akwai lokacin da ma al-yatim zai zama to in an bashi yahi wadancan matsala maraya ne kuma miskini maraya ne kuma fakiri kaga in har ya zama to ga waccan siffa kuma ga wannan siffa shine ma min bada aula shi yasa ya aka kawo shi a tsakankanin waɗannan imam al-bukhari ya maimaita wannan juma'a ba ma sababin imam al qauma wastiqbalin nas idha khataba liman da zai fuskanto mutane su fuskanto shi a jihadi babu fadlin nafqa fi sabilillah ariqat babu ma yadaru min zaharati dunya wa tanafus fiha yanda ake tsawatarwa a bisa kawar duniya da kuma gasa akan duniya kar ya zamanto mun dinka gasa akan duniya alhaqumut takathur hatta zurtumul maqabir abinda ake sa dinga gasa akan shi kina a bangaren lahira shi yasa manzala sallallahu ya ce ba wannan na hije muku tsoro ba babu zakati ala zawji wal aytamu fil hajr baban da yake nuna mana halaccin bada zakka ga miji da kuma marayu waɗanda suke gidanka zakka ce mace ta hudda tana iya ba mijinta in dai ba ita zai ci da wasau da ai da kwai uwayen shi da wasu wanda zai ba zakka ce mace ta hudda akwai marayun da take rike da su amma marayun ba wai waɗanda suke ɗiyanta bane ba tana iya ba su wannan ko kuma a'a sadaka ce tana iya ba su amma in zakka ce ta wajibi in nata ne diyar wanda take dauke da nauyin su ba za ta ba ba za ta ba su ba sai dai marayin da suke gidanta kenan in sadaka ce ta kenan in marayin da suke gidanta ne to an kira zakka anan da sadaka wacce take ta tadawu an zainab imra'atu abdullahi ibn mas'ud mas'ud zainab mata ibn mas'ud hadithu al mutaqaddim qariban hadisin ta shine wanda ya gabata kusa wa qala fi hadhihi riwaya a wannan riwaya tace in talaqtu ila nabi sallallahu alaihi wasallam na tarbu manzo sallallahu alaihi wasallam fa wajadtu imra'atan min al-ansari ala al-bab sai na tarar da wata mace daga mutanen mandina alal babi ita ma tana kofar gidan manzon sallallahu alaihi wasallam hajatu ha mithlu hajati bukata ta dai kwatankwacin bukata ta abin da ya kata shi ya kawo ni ma'ana tambayar da na ita ma tambaya ta kata tambaya ta kan tambaya ta kan tambaya ta kata famar rahalina bilal sai bilal ya zo girmawa fa kullaye muka ce salin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna halaccin fitar mace a lokacin da ya zama in har da akwai bukata wadda za ta ja da haka sannan kuma istiza ne mutum yakan tsayawa ne a kowa gida ko da mace ce ta zo istiza ne bai ware maza kawai ba ko mace ce ta zo ta gida za ta nemi izini in ba a ba ta ba dama kar ta kurma gidan mutane wannan ya nuna irin yadda sahabbai kula wasu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kalla ka tsaya kofar gidan sai kaga wani sahabi shi yasa wata da ta zo ko gidan manzon sai ta ce falam ta jin inda huwa wani ba ta samu waɗanda suke kan kowa ba suke tsaron kowa sahabbai sukan mai da zawwa gidan manzon da su sa tsaya a dinga gadin kofar sukan bauta ma Allah subhanahu wataala da wannan shi yasa ibnu mas'ud ya ce wani lokaci ina kwance kawai sai hado mun in zo in tsaya ni gadin manzon da saka wani abu ya zaman to ya faru hajjatu amisul hajjati fa qul sallallahu alaihi wasallam ajizu anni an unfiqa ala zawji yana isa a gare ni in ciyar da mijina wa aitamin li da wasu marayi na nawa fi hajari wanda suke karkashi na kaga wannan ya nuna ba wai marayin ba wanda suke na abin nan intanet tunda ta ce wanda suke karkashi na ko kuma da yake sadaka ce wadda take ba ta zakka ba sarka ta tsawu fa sa'alahu sai tambaya fa qala yace na'am laha ajran lalle tana da lada guda biyu ajrul qaraba ajrus sadaqa lada na kusanci da kuma lada na sadaka wannan hadisi ya gabata a baya halaccin mace za ta iya ba mijinta za ta iya taimaka ma mijinta sannan sadaka ta tsatsau'i miji yana daga wanda akwai aulawiya na a ɗauka a bashi sadaka wacce take ta tsatsau'i an ummi salama radiyallahu anha qalat qultu ya rasulullah ali ajrun an unfiqa ala abi ala bani abi salama ummu salma Allah ƙara da gare ta tace ya rasulullah ali ajrun ko zan samu lada an untuka ala bani abi salma in har na ciyar da diyan abu salma innama hum baniya ai diyana ne da ya rasu ya bar mun marayi fa qala anfiqi alayhi yace ki ciyar da su falaki ajru ma anfaqti alayhi kina da ladan ciyarwar da kika musu dukkanin wanda zai ciyar miji ne ko mata ce yana da ladan ciyarwa kamar yadda annabi sai ce masa'ad innaka lan tunfiq nafaqa tabtabi biha wajha Allah illa ujirta alaiha hatta ma taj'al fi fi imratik an tambaye manzo Allah sai ce dinaru anfaqtu fi sabili dinaru anfaqtu ala ahli azamu ma ajran alladhi anfaqtahu ala ahli sai dai ciyar da iyalin ma ana buƙatar kai ihtisabi kenan Muhammad da kake ka kama iyalinka abinci to ka nemi ladan wannan gurin Allah ya kai ka aljanna saboda lokacin da kai kake ciyar da iyalin wani kuma ba iyalin banza ke ciyarwa wani maimakin ya kai ma iyalin in ka ba shi jika sha bakwai zai je haɗa kawai je ya haɗa selection na wasu lambobin feminisha kawai yana ga inda ya gama waɗannan za su bugo mushi ka gani kuma a banza jewa za ka ga wanda ake shan wahala ake rikici da iyalinsu waje abinci ya duk kuɗin da suka samu yawanci to kawai za su je su yi ta wancan cire-ciren na wahi da banza Allah kare mu kenan innamahum baniya qala anfiqi alaihim kiciyar rasu falaki falaki ajru ma anfaqti alaihim wannan yana nuna fadala da take tattare da ciyar da waɗanda suke marayi fadalar da take tattare da ciyar da wanda suke marayi musamman ko da mace ce aka bar ma wannan hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafilul yatim lahu aw li ghairihi ana huwa ka hasani fil janna ya hada wannan shi yasa manzo Allah sai ce ana wasafa'ul khaddaini ka hatani fil janna ni da wata mace da take da tashkin baki a kullu hukunta yace kama haka aljanna maki yace na zo ci akwai sai na ga wata mata tana hannun riga tana gefe da ni na tambaya ne aka ce wata mata ce wadda aka mutu aka bar mata iya marayi ta kigin arme ma ta tsaya don kulawa da wannan din nata to kaga kaida mace ce aka bar ma marayi to sai ta tsaya ta jajirce ta taimaki rayuwarsu wanda annabi sassan ya yabi matan madina saboda tausayawa su ga mazaje yake cewa khairu nisa nisa al-ansar khairu nisa rakibna al-ibla nisa al-ansar ahanahu ala waladin fi sigari sune mafiya tausayin yaro yana karami kaga misali mace tana da kananan yara tana tausaya musu tana taimaka musu tana taimakon rayuwarsu sa su makaranta sa su lakwal har su tashi to kaga wannan abin da ta yi tana da lada saboda haka an fi iyalehim ciciyar da su falaki ajiyar ma an fakti alaihim kaga wannan kuma sabanin wanda za a ce an mutu an bar mata iya marayi ta salwantar da dukiyar ta raba ma yayinta da kallunta wance zo lallabe ta amsa ce shari wance zo lallabe ta gaba ɗaya an cinye dukiyar yara marayi su tashi babu kwani kuma lokacin waɗancan kin ma ba lalle ba su ita su yi mata wannan kaga kuskure ne dukiyar maraya in za a bada ko kananki ne zai karbi dukiyar maraya juya abi a wannan ka'idar da Allah subhanahu wataala yace wala karku kusanci dukiyar maraya illa billati hi asan he ga mafi kyau saboda haka duk in dai ba akan a habaka bane a tattala to bai halitta a kusanci dukiyar maraya da niyyar salwantarwa kuma in mutum za a bashi ya je ya juya ya maido to aje gaban shari'a a yi takarda da komi ba a gaban macen ba zai amsa an wannan ne dole zai salwantar a zo gaban hukuma a yi saboda haka an fige alaihim falaki ajar ma an fakati alaihim babu kaunin lahi ta'ala wa fi riqabi ragharibin wa fi sabilillahi baban da zai bayyana mana faɗi Allah subhanahu wataala ce wa fi riqabi yana daga dangogi guda takwas da ake sarrafa zakatun riƙabi wajen yanto da wuya na muminan da suke ƙarƙashin bauta wal gharimina ko kuma waɗanda suka zamanto ma'abuta bashi wa fi sabilillahi da kuma sarrafa ta dai a hanyar da za a ciyar da addinin Allah gaba ana bi hurairah radiyallahu anhu qala wannan fi riqab masalan a ce mutum ne ya zamanto yana hannu ko da kuwa yau da babu bayi a ce ga wani wanda bashi bashin da da ya ci shi ba wai bashi bane almubazzaranci sai aka kai aka kulle shi saboda wannan to yana da haƙƙin ka dauka dukiyar zakka a ji a kashe wannan wuta ne haka wanda ya zamanto akwai bashi tare da shi dan kasuwa ne sai ka biyo shi ba su suka kuma ka san bashin nan shi ma ba na almubazzaranci bane in na hauma hauma ne da rigima ka gan ka bashi ma aikin banza to wannan ba za ka sarrafa bonan dukiya hai alaika wasu dangogin ana bi hurairah radiyallahu anhu qala amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma jiya umarna ay saraka faqila sai aka ce mana abin jamil ibn jamil da aka je bada zakka ya kiya ya ki badawa wa khalid ibn walid haka khalid ibn walid an je karbar saraka shi ma bai bada ba wa abbas ibn abdul muttalib haka abbas ibn abdul muttalib shi ma an je karbar saraka bai bada ba faƙala nabi sarasana sai annab sarasa ya ce mayan kai ibn jamil ba komi ba ya ɗauki ibn jamil akan hanawa ba komi ba ne abin da ya tauye shi illa annahu kana faqiran fa aghnahu sau da haka ni'ima ce Allah ya mishi sai kuma ya sakauta da abin da yake ni'ima mayan kai ibn jamil ba komi bai tauye ibn jamil bai da wani uzuri illa annahu kana faqiran mutum ne wanda yake da talaka kafin ya shiga musulunci talaka ne yana daga waɗanda aka ɗauka aka bashi a matsayin alallamu zukatansu sai kuma ya taurare yanzu bayan ya riga ya samu Allah subhanahu wataala ce wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna lalle akwai waɗanda suka ma Allah subhanahu wataala kauli in har Allah ya ba su za su ba da sadaka kaga amma farin mata min fadlihi bakhlu bi da Allah ya ba su daga fadala sai kuma suka zamanto sun tawe sun yi rowa kan wani abu Allah subhanahu wataala ce ma naqamu minhum illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli ba komai bane ya tawe ya sa su kin badawa illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli sai dan Allah da manzon shi sun wadata su daga fadala ta kaga Allah ya kaddara mai ya bashi annabi sallallahu alaihi ya raba ya bashi annabi sallallahu alaihi wasallam ce inna ma ana alqasim wallahu almu'ti ni mai rabawa ne Allah subhanahu wataala shine mai bada shi yasa aka ce ma naqamu mu'minu illa an aghnahum Allah wa rasuluhu min fadli kaga waye mai alganiyu Allah subhanahu wataala wane ne almu'ti Allah subhanahu wataala amma ta wace hanya aka bashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine alqasim to yana daga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki kaso ya bashi da yana talaka sai kuma aka bashi kasan tausar zuciya sai ya waye gari mawadaci maimakin shi da da babu he aka bashi shi ya kamata ya yi ya zama to yana bada to amma kuma sai ya matsi irin wannan kuma yana faruwa a banu isra'ila an samu waɗancan akara da kuma ama da kuma abaras wanda aka turo mala'ika aka ba su zaɓin duk nau'in dukiyar da suke so aka musu ni'ima ta lahiya ni'ima ta dukiya Allah ne ya jarraba su aka turo mala'ika ya zo duk suka butulce ma wannan to shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai da wani laihi babu wani abin da zai zai tauye shi akan wannan illa annahu kana faqiran fa aghnahu Allah wa rasuluhu wa amma Khalid amma rashin badawa Khalid fa innakum tazlimun Khalid Khalid zalimta shi kuke kad ihtabasa adra'an ai ya sanya sulkunan shi a matsayin hubusi wa tudahu da kuma shimfiɗin shi wanda suke labdin shi wanda suke na abin na dabbobin shi saboda haka kenan labdunan shi wanda suke na dawakan shi ko kuma na raƙumman shi da kuma sulkunan shi na yaƙi dukkinsu ya sanya su a matsayin abin da yake hubusi fi sabilillah kenan babu wani abu a hannun shi cewa bai bada ba ya hana annabi sai ce fa innakum tadhlimuna khalida lalle kuna zalunta khalid a wannan bangare wannan ya nuna yin adalci akan kowa kaga wancan ibnu jamil bai da wani uzuri khalid kuma yana da uzuri sai manzo Allah sai ce to ai kuna zalunta khalid menene zai dauka ya baku ai ya bada sadaka saboda yayi hubusi ai irin wannan kana samu sai ka samu mutun yana iyayen shi gefe ɗaya kuma sai ka ga mutane suna ta ciya kaza kaza ko anguwa misali kaga mutum yayi wani abin da duk anguwa tana karuwa da abin to amma sai a rike ido daga duk wannan sai a ce ai wani bai kaza ba bai kaza bai kaza ba to a kaida dole kai difa'i mutum ne kaji ana cewa ai wani bai da kirki bai bada kai kuma ya dauka ya baka kuma kai kana da tabbacin ka taba zawwa ka kame jajen ga amaran lahiya yayi ka san cewa yayi kaza yayi kaza to adalci shine ka ce a'a wane na iyayen yin shi iya ma mutum sai Allah amma kaza kaza ka dinga lissafa mahasin wanda suke na mutum kaga he in duke zai kwashe gaba kide ba saboda haka wa amma al-abbas ibn abd al-muttalib amma abbas da kuka ce bai bayar ba fa ammu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan amine na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hiya alaihi sarqatu lalle wajibinta yana kan shi alaihi sadaqatu sadaqa ce a gare shi mithluha da kuma kwatankwacin ta ma'aha tare da ita ma'ana zai bada abin da aka tambaya sannan kuma da rubanyin abin da aka tambaya a wata ruwaya manzo da sallallahu yace fa inna hali yace wannan tawa ce yace saboda fa inna amma amma rajul sunu abihi ai dan uwan baban mutum kaga ai tsara ne na wanda yake mahaifin shi tamka ne na wanda yake mahaifin shi saboda haka na Abbas ibn Abdul Muttalib ne zan dauka in bada har ma kuma da malincin wannan ko kuma a tana kan shi zai bada sannan kuma da wata ma makamanciyarta kenan in ma ce tana kan shi zai bada a wacce ruwa manzara sai ya ce ni zan bada kaga kenan me zan bada madadin shi wannan yana nuna mana kuma kyautatawa da kuma yi ma musamman 'yan uwa wanda suke na ma'aihi wanda yana daga masa yana daga biyayyar uwaye yi ma waɗanda suke 'yan uwan uwaye bayan rasuwarsu musamman a ce 'yar uwa uwa alhalatu bi manzilatul ummi haka ɗan uwan ma'aihi shi ma wannan ya nuna mana kenan hanyoyi waɗanda ake sarrafa waɗanda kenan ake sarrafa zakka babul istifaf anil mas'ala sai kuma baban da yake karantar da mu kamewa wajibcin kamewa daga bara da kuma roƙo ana bi sa'id al-khudri radiyallahu anhu inna nasa min al-ansar salu rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma salu fatahu thumma salu fatahu hatta nafida ma inda fa qala ma yakunu indi min khairin fala adkhirahu ankum wa man yasta'if يعفه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوطي أحد أعطانا خيرا وأوسع من الصبر daga sa'ad ibn sinan al-khudri yace inna nasa min al-ansar wasu daga mutanen madina salu rasulullah sallallahu sun zo sun roki annabi sallallahu alaihi wasallam fatahu ma'aiki ya ba su wannan kuma shine halin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma su ila shay'in qatun fa qala la ba taba tambaye shi wani abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan abun babu ma qala la qatun illa fi tashahudihi laula tashahhud kanat la au na'am kamar inda farazdak ya fadi kenan salur zafatahum sun tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ke dauka ya ba su wannan yana nuna a duk lokacin da mutum ya zo ya roƙe ka abu inda hali to ka ɗauka ka bashi ka gode ma ubangijin da ya sa kake da abin da za ka ɗauka ka bada kuma ka tana faɗin wa Allah wa atuhum min malin la'in lazi a taku ku ba su daga dukiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya baku wa an fi komin mara zaƙana ku ku ciyar daga abin da muka arzuta ku da shi sau da haka sun masalu fatahun suka ƙara tambaya ya bada sun masalu fatahun suka ƙara tambaya ya ba su hatta na fi da ma'inda har duk abin da yake wajen manzara sa sai kare wannan haƙƙin ma ake sallallahu alaihi wasallam kai ba a raba haƙƙi na haƙƙin ka ka tattara duk abin da yake wajen ka ka bayar ba za ka yi hakurin wannan ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa yas'alunaka ma za yunfiquna qul al-afu suna tambaye ka me za su ciyar ka ci al-afu abin da ya zama to ya kingi amma ba ka dauka baki ɗaya ba ka bada ka gani wani ya tambaya ali dinar ne ya ce an fiqo ala nafsi ka ciyar shi ga kanka wale akhar yace ala ahli ka gani wale akhar ala qara wale akhar anta kenan alim kenan karan farko kanka amma ka dauka duk baki dai ka tattara ka bada to kuma ta kaka zaka nemo in ko ka dauka gaba ɗaya ka bada karshen ta kwarkwara da wasu abubuwa za su biyo baya da kuma badawa a bacin rai shi kuma ana buƙatar ka bada tare da daɗin rai ka bada abin da zaka iya hatta na fi da mayan da faƙala ma ya kone indi min khairin ya ce ma ya kone indi min khairin duk abin da ya zaman toguna na dukiya fala an ta khairahu an ku babu yadda za in taskace shi in riƙe shi ba tare da na ba ku kaga manzo sarasan sallar lasar ce ida sai aka ga ya tashi a firgice ya ƙirƙira wuyan mutane ya shiga gida yau to sahabbai ya ga kamar sun yi abin ya dan musu abin nan sai ce da kuka gana shigan nan da gaugawa wani dunkulan zinariya ne na manta ban raba shi ba na sadaka shi ne na tashi na je na ɗauko wannan abu na zaman to na raba shi to annabi sallallahu sai ce fara'ad da khirahu ankum wa man yasta'fif yu'fihu Allah dukkanin wanda ya nemi kamewa ya nemi kamewa da hakuri da qana'a yu'fihu Allah Allah zai sanya mishi qana'a saboda haka rashin hakuri sai ya jaza ma mutum sai ɗabi'antu da ɗabi'a ta rashin haƙuri sai kaga asuba tana yi bara rana bara sahiya bara dare bara ƙarfe sha ɗaya ƙarfe sha biyu kaga mutum yana yawan bara sau da an ka talauce shi gaban idan shi kuma za ka ma tsare mai da magaram da kuɗi inda kwa inda zai ɓoye zai je ɓoye wannan kuɗin gobe ma ka gan shi yana bara duk abin da za ka wai bai hana shi gobe shi sharrin bara da masifar bara yau in ka ba mabaraci miliyan guda ka kara mai kaimi a shi ana samu yanzu kuma wani salo zai sake gwargwadon abin da yake samu gwargwadon kara himma akan bara shi ne masifar bara in yau jika goma ta samu to kamar dama ce ta kuma zai kara zai kara wuta shine bala'in bara Allah kare mu fa qala ma yakunu indi abin mamaki kaga mutun yana bara ga mutumin da ya yi mutumin wadata wasu sukan hutawa babu wani abu a tare da su sun wanke tufafi ba wani abu tsaye ba gare su amma wani zai zo tambaye su bara kadago kuma wanda ya tambayi bara kadagon ba ka rasa ba kalle shi ka goma a cikin shi in kuma ka je ne akwai abubuwan da ya tile boye amma wannan wanda dala ashirin jajiyo shi zai ciro kadago a ciki ya dauka ya basu to ce musiba ta kana wa man yasa fi fi ulfahullah kaga wannan yana daga amfanin iffa in ka ɗabi'antar da kanka kuma sannan ita iffa da ƙana'a akwai wadda take jibiliya akwai muktasaba akwai da dama mutum ɗabi'a shi yana da haƙuri da kawaici da juriya da kwai kai ne za ka haƙurtar da kanka kawaye gari babu tsoron ka ɗan Allah ya koro ma hanya kawai ka zo ka tambayi mutuma inda baka tambaye shi ma ba ka zi amma kawai ka gaza haƙuri ne ka tambaye shi to inda za ka haƙura to yi iffa kullum sai Allah subhanahu wataala arsa ka da iffa in ku Allah arsa ka ya arsa ka da dabi'u wanda suke na girma wa man yastaghni yughnihi Allah wanda ya nemi wadatuwar zuci ya nemi wadata yughnihi Allah sai Allah ya wadata shi wanda ya wadatar da zuciyar shi ya hakurtar da zuciyar shi to sai ubangi subhanahu wataala wadata shi da wadata ta zuci da kuma wadata wadda take hissiya ta zahiri ma sau da ana samun wannan ga masu haƙura da kuma dangana da kuma neman wadatuwa waman ya tasabbari sabbiru lahu wanda ya kallafa ma kan shakuri sai Allah ya sahale mai arzashi da ɗabi'a din ta haƙuri wama wuti ahadun atan wama wuti ahadun atan ba ba wani ɗaya ba kyauta khairan mafi alkhairi wa ausa'a mafi yalwa min sabr kamar kyauta ta haƙuri a ɗabi'u da Allah yake ma bawa kyauta ba ba ka ba kyauta mafi alkhairi mafi yalwa kamar haƙuri ya ƙara ta kada haƙuri an ƙare ina ma yi fasabirun a jaron bai gairin sa mar rashin haƙuri yake sa mutum ya kama kasuwanci saura kaɗan ya samu ya samu nasarar kasuwancin kawai sai ta ya tattara hawa sahi wani ya zo inda ya tace sai ya kafa kawai ya raka shi da ya kafa shi shi an sha mashi wahala kawai ka kawai ya ci gaba shi kenan ya tafi kaga inda ya yi haƙuri da shi ne zai samu wannan sauran kaɗan kawai sai gaza haƙuri shi kenan sai kaɗa ya bari to kaga rashin hakuri ke rashin hakuri yake sa mutum ya je babe na neman ilimi yana yana ya gaza ganiya suran kaɗan za a fattaha mushi wallazi na jihadu fina la na hadiyar na musu bulana kawai shi kenan sai kana ta tikirar suran kaɗan ka har da ci kana ta maimaita abin kaɗan ya rage maka kawai sai ka bari shi kenan ka koma zuri ka gani to haƙuri wa ma wuta yadon a tsara khairan wa ausa min sabari haƙuri yake sawa rashin haƙuri tsoron iris hatta ma ya kuna bai na wa bai na illa da rafa su bi ƙwalayin kitab minti ɗaya rage ko rabin minti mutum ya shahada kawai sai daɓa ma kan shi wuƙa ka gani to shi kuma manista ajala bishiyan ƙabla a wanihi uƙiba bihirmanihi wanda ya gaggauta abu kafin lokacin shi za a mai uƙuba da haramta mai abu kaɗan ya rage wanda za ka ci gado ya mutu kwana biyu ya rage kawai ya mutu ya gaza haƙuri sai kashe shi shi kenan sai a hana mashi sai a ƙiba shi gadon bai da gada da ya haƙuri kaɗan da zai samu kawai sai gaza haƙuri sai kashe shi hukar saboda inda ya haƙuri bai kashe shi ba ma bai huce rana lau sabar alƙatsai da halar makutu da mata fiye kati inda ya haƙuri ma bai kashe shi ba da ranar ma zai mutu kawai sai kashe shi to shi kenan uke ba bihar ma ne kenan duk lokacin da kaɗan ya rage ya kusa mutu inda ya yi haƙuri a lokacin zai mutu kawai sai ya daɓa mashin sai ya hau kai shi kenan kaga sai haramta ma kanshi shahada yanzu da minti ɗaya yana aljanna sai gaza haƙuri kuma sai zamanto yana wuta Allah kare mu kenan wannan yana nuna mana lalle yalwa ta haƙuri manzo sara sai ce ma wata yadun ata ata an khairan ba ba ba mutun kyauta mafi alkhairi au sa'a mafi faɗi mina sabari kama haƙuri kuma duk yau abin da kaga muna shan wahala kai shi rashin haƙuri ne duk inda kaga matsaloli da kaza duk rashin haƙuri ne rashin haƙuri yake sawa mutum ya je kaza ya cutar da kanshi ya kaza cutar inda ya haƙuri duka abin da Allah ya kaddara maka zai zo rashin haƙuri yake sa ya mutum ya je sata maimakon da inda ya haƙuri kuɗin da ya je sata in ya yi haƙuri ta hanyar halaka za su zo ne shi ne kawai ya gaza haƙuri ya nemi ta haram amma kai haƙuri arzikin da ka same shi ta hanyar haram to in kai haƙuri ta hanyar halaka zai zo maka amma ya gaza haƙuri sai ka je ka nemi shi ta wacce hanya ya ka a riƙa babu sabar ala an maharimin la ɗauka haƙuri a wasu abubuwan da Allah ya haramta ma ba sau da da bawa ya yi haƙuri sai Allah subhanahu wa ta'ala kawar mushi da wannan ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da ubangin da raina ke hannun shi wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da ubangin da raina ke hannun shi akwai tabbatar ma Allah subhanahu wataala siffa zatiya wadda ta dace ma zatin shi la an ya'khudha ahadukum habala la an ya'khudha ahadukum habala ɗayan ku da zai je dauki igiyar shi fa ya hataqiba ala zahari yayo kiraren iccina a bayan shi khairul lahu min an ya'ti rajulan shi bi mai alkhairi daga jema mutum fa yas'alahu ya roke shi atahu aw mana ya bashi ko ya hana ko da ma ya bashi kaga zai iya daukan da yaji in ba bashi ba ya kaza to ko an bashin ma da zai je wancan ya yi mishi wannan kaga ya nuna a kowane lokaci a kowane zamani ba za ka kwatanta ci da gumi ba da kuma abin da za a dauka a baka haka karamar sana'a kuma kaga wannan ai abu ne mai sauki misali ice zuwa kai ice me wahala wannan abu ne mai sauki la ya kuɗa rikon habla fai hatatai yanzu misali maimakin ka je ka wuni ka tambayi ka ta da ka je daji ka je ka tattaro kirarenka kana kamo hanya da ka shigo gari akalla ka sai da dala ɗari to kaga wannan ɗarin ai baka kwatanta ta ba da abin da yake na abin nan to manzo sa sai ce je wannan yayi mai alkhairi ko ko misali mutum ya je yana yawo yana hadawa da ƙarya da kaza tunda kaga mafiya mabaratan makareta ne mutum ya dauko ordonance ta shekara guda yana yawo da ita mutum ya ɗauko kaza yana yawo ko mutum ya saka wasu 'yan canji a cikin kwana yana cewa kaza nake nema in aka ba da kuma ya ɗauke bar wannan canjin ne kaga ya haɗa da ƙarya to wannan yawon da yake inda zai je ya samu wasu kaya ya riƙe wani ɗan ƙaramin abu saboda na anam sa ya bada misali da mafi karanci ai kaga ba cewa ba aka yi tijara balle ya ce ba jari kaga ka ce kasuwanci ya ce to ai sayan kaza ba mu kuɗin mana amma ice igiya kuma igiya wata tsiya ce ai ba wani kudi ba take bukata ice kuma gashi nan dai a daji tun wancan lokacin har yau abu ne dai mai sauki ka wanka je ka kuma tun da nan sai faɗa haka har ƙasa ta nabi ba rasa ba za ka kuma dole dai zai amfani da icen nan to annabi sa sai ce khairu lahu shine fi alkhairi akan ya je tambayi wani ya bashi ko yana cewa fi ruwayan zubair annabi sallallahu alaihi wasallam qala fa yati bi huzami hatabi ya zo da kirare na itace ala zahari ya ɗoro a bayan shi fai bi'aha ya saida fai kuffan lahu biya waja Allah kare mutuncin fuskar shi wannan ya nuna kenan bara akwai zubar mutuncin fuska a tare da ita babu yanda za a yi ka zo kama mutum bara ka ce da kwai abin nan kaga maganganu marasa daɗi baƙaƙen magana kaskanci yin kaza haka duka ka leƙa bambanci sahabbai lokacin da aka sabkar da sadaka su kuma zuwa ma suke suna ice a bayansu su saida don su samu kudin da za su ba da sarka ya ta tuba la zahari kenan khairul lahu shi yafi mai alkhairi min an yas'ala nas akan ya zo dinga ma mutane bara tsuhu aw malam su bashi ko su hana shi an hakim ibn hizam radiyallahu anhu qala daga hakim Allah kare da gare shi ce saltu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na roki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatani hema ke bani thumma saltu fatani na ƙara roƙon shi ba ne su masaltu fatani na ƙara roƙon shi kuma sallallahu alaihi wasallam ba ne wannan da yana nuna mana karamci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne yau zaka zo ka tambaye shi falos ila nasu turabal aushaku ka gani idan qila hatu an yam an idan qila hatu an yamul an yamullu wa yamna'u da zaka dinga tambayar mutane ƙasa ka zo ka ce wane akwai dan gyara dai ƙasan nan nake son dai reren nan naka tun da bai kare ba dai a taimaka mini da helo daya kasar da ka agaji dai za mu ɗiba mu je mu ɗan randa ta ta yi kaza kaga da kayi ɗaya biyu uku dole sai ya ƙosa ƙasa ce fa ka gani to sau da haka amma annabi sallallahu alaihi wasallam za a tambaye shi haka sun makara ya ce ya hakim ya kai hakim inna hadha al-mal khadira hulwa wannan dukiya kasancewa wani abu ne wanda yake kore kuma abu ne wanda yake mai zaki ma'ana wani abu ne wanda ba koshi ba ake kaga halawa ne haka za a yi tasha in ka sha ma juma za ka yi abin nan to ina hazal mala khadira hulwa ita dukiya law kana libna adam wadin min zahabin lam tagabi sani wala yamna ko jawfa ibn adam illa turab mutum yana samun kuɗi yana ƙara bala'in son mutum yana tsufa yana ƙara bala'in son son kuɗi ta gani mutum yana tsufa yana ƙara son kuɗi to haka saboda khadira ce hulwa abu ne wanda yake kore kuma mai zaki wa mana akhadahu bi sakhawati nafsin wanda ya karba tare da yalwa wanda yake na zuciya burika lahu fi za a mishi albarka ce wannan yana nuna in mutun yazo bara ko yazo roƙo wanda wannan ka gabatar mai da nasiha in kaga misali yayi yayi akwai bukata irin yanda masu abin nan ba kyale su sai kama mutumin nasiha mabaraciya ce yau gobe kullum tana zauwa ki ji tsoron Allah yanzu dai a bara jiya misali da kika yi kudin jiya ki kad an dai samu Chicago to da Allah jikan nan bata isa ba a sayi gora ko wani abu dinga yawo ana saida amma yau bara gobe bara jibi bara abincin ki bara shan ki bara rigar ki bara komi bara kawai bara ta zama sana'a to kaga wannan yi musu wa'azi ko wanda zaka gane rashin tsoron Allah mabaraci yanzu ka fara baraka ka fara mata nasiha kana aji tsoron Allah wani kawai zai ce mutuncinka in yau kai gobe go shi bin za ta wuce ma sai tayi da kai marubuci kaza kamar dai kamar dai tsarin dan gambara in ka fara mata ta ce kai da Allah ku kyale mu ko in ka ba mu kamar mu kamar mu ko shi ke ka gani to wannan akan yin nasiha kenan sai ayi shine annabi sallallahu alaihi wasallam hakim wa man akhadha bi ishrafi nafsin wanda ya karba tare da kwadayi wanda take na rai lam yubarak lahu fihi ba za a sami albarka ba wannan shi ke nuna hadarin hadamar bala'i akan dukiya in mutum ya samu dukiya haɗama ya kai ga ƙuryar ɗaki to sai a kwashe duk albarka a dukiya in aka kwashe ma dukiya albarka kuma ya ga mutum ba zai amfana da ita ba sai dai ya ce shi ya mora bai mora ba kai wani shi ma ba zai mori dukiya ba sai a zauna kawai zaman ƙiyayya za mata tana son kai ya kashe ta gwada ita da tunkanta tsuha ya mutu ta samu dai ta ta mori jin daɗinta shi bai ji daɗi ba addini bai ji daɗi ba wani bai sau da ishiraf kuma ya gaga mutum yana ta wahala shiga can gurin je wancan garin faɗa can gurin tashi can da rigima da tashi hankali haka kuma irin wannan sai ka ko gaban hukuma mutum baya mutunci kuma dukiya ba ta iya kare ma mutum mutuncin shi ta ko ina kallazi ya akulu wala ya shiga kamar mai ci bai koshi al-yadul ulya khairul lahu min al-yadis sufla hannu na sama ita tafi hannu wadda take ta ƙasa in kana da kuɗi gidanka a san gida ne wanda ake kai komo in ka huto makwabta su ringa aika doguwar gaisuwa in ka zo guri a tashi a baka kujera amma kana ba a ma ba wannan akwai matsala shine more kuɗinka kwarai kwa a cikin kana hutowa makwabta ana daga dogo gaisuwa in kai magana yara ma za in kama yara ma magana za a fasa matasa suna ma dogon hannu ana gaisuwa duk wanda kai abin nan za a kashe wuta to shine mora shine mora kudi shine mora kudi in ka hoto daga shagonka za a riko sakot a kawo maka ita zuwa arewa amma in ka ga dan da ko in ka hoto ma na sai haka in ka tun karo in ka buga wata sai kare to kaga kenan da akwai mushkila eh saboda haka kenan fa qala hakim fa qultu ya rasulullah wallazi ba saka bil haqqi na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya wannan ya nuna yin rantsuwa don saboda ta haƙiƙi abu kuma da tabbatarwa ya ce la'ar zau a hadan ba da kashe ya ce na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya ba zan kuma tauye ma wani wani abu ba bayan ka ba zan kuma tambayar wani ba hatta wa fariƙar duniya kuma na mara ƙauli har mutuwa ta fakana abubakar radiyallahu anhu sai da na bakar ya kasance da uhu hakiman ilal ata yana kira hakim ya zo karbi kyautar shi da aka ware mushi ta baitul mali wannan ya nuna duk da malamai sai sabani shin mutum zai iya karban kyauta da aka bashi daga baitul mali ko ba zai karba ba kauli raji zai iya karba musamman a ce yana da wani daura addini malami ne gwamnati ta bashi mota kar a zage shi halaka malaka ya karba gwamnati ta saya mai gida ka a zage shi halaka in ya gaza ya tashi koma wani kauye ko gidan haya a wurga shi ce a wurin shine limamin ku kuma ya zaku ka gani saboda haka halaka malak ai daga baitul mal dama yana da haƙi cikin baitul mal ladan ne aka dauka aka bashi ai yana da wani abin da yake kaddamarwa na al'umma saboda haka shi ma kuma kudin na al'umma ne sai aka dauka aka mushi wannan ya karba halaka malak babu wani aibu babu wani azanci a zage shi saboda haka daidai ne wannan Allahumma sai dai in an ba shi ne don ahuye bakin shi kenan a kwaɓe bakin shi akan wani abu to wannan kuma in wannan ne ya karɓa to akwai matsala shi yasa sa'idu abin sufiyana sauri allah ya gashi da rama yake cewa wannan dukiya a da ya ce a bar soce yake ce a da a bar ce ya ce an mal'ana bayyatursul mu'min yanzu kuma garkuwa ce ta mumini in ya rasa ta farkon abin da zai bada shine addini yana cewa yana ɗin karɓar dukiyoyi na waɗanda suke masu mulki yana cewa wannan abin da suke badawa to fa yakan zame musu tamkar kenan mishuwar ne wanda yake na gogewa duk wani jiɗinsu saboda haka duk inda za su ɗauka su wato kenan sukan maidawa matsayin wannan in an samu wani aibu sai a baka dan saboda kai shiru ka gani saboda haka sai a dauka a baka dan wannan to in ka fahimci wannan ne wannan kuma kai tawarru'i akai shine abin da yi amma in ba nan ba babu wani aibu dan mutum ya karba wanda suka yi ka tsorala ma sun karba fa ya ba ya qabalahu minhu sai ki karba suma ina umar da ahu li yutihu umar ya kira shi da ya bashi fa ba ya qabala minhu shi'an ya ki amsa fa qala umar sai umar ya ce inni ushihidukum ya ma'asharal muslimina ala hakim ku zame mun shaida kan hakim anni a'ri anni a'ridu alaihi haqqahu min hadha al-fay ina bujuro mai da haƙƙin shi wanda yake na cikin ganima fa ya ba an ya khuzahu sai ki karba saboda haka falam yarza hakiman ahadan minan nas ba da rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai taure dukiyar wani bai karbi dukiyar wani bayan wancan tambaya da imamu zara su sana hatta tufi har ya bar duniya wannan yana nuna mana hali na nagarta na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ta hakimi ya rantsuwa na sallallahu bai ce mishi ba mi da kuma nasihar ranar sallallahu yayi ma hakim kenan ana buƙatar kamewa daga roƙo ko kuma tambaya sai wanda yake ya cancanci wannan babu mana ata'u Allahu sha'an min ghairi mas'ala wala ishrafi nafsi wanda Allah ya bashi wani abu ba roƙa bai ba kuma tare da kwaɗayi ba da sa rai ba san mutum ya zama to kenan da tsammani tsammani gurin Allah subhanahu wataala ake son kai an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ata sayyidina Umar ya ce manzo Allah sallallahu yakan bani kyauta fa qul ata'u man huwa afqaru ilayhi minni sai in ce ka ba wanda ya hini bukata ata'u man huwa afqaru ilayhi minni wannan yana nuna mana fakiri ba lazim bane sai ya zama bai da komi kaga ya ce ba wanda yake afqaru ilayhi min wanda yake ne bukata wanda yake ne zama fakiri so da muka daukan fakiri ne wanda bai da a'a wannan kusa shi yasa akwai waɗanda sun cancanci zakka sai zama misali ba ba su masalan kananan ma'aikatan gwamnati wannan kaga duk ahalin aba zakka ne misali mutum ne contractual abin da gare shi ba isar shi da shi da iyalin shi duka in dai ba sa ba arme ba ne ma nebur ne misali kudin da gare shi ba su isar shi abin da zai zama to ya gudanar to iri-irin wannan duk suna daga waɗanda suke da ahaliya na ɗauki zakka a wasu sau da haka afqaru ilaihi minni qala khudhu fa qala yace khudhu idza ja'aka min hadha al-mal shay'un ma ke ce karbi in wani abu ya zo ma na dukiyar nan wa anta ghayru mushrifin ba wai kana mai sa rai ba wala sa'ilin ba roƙa ba kai fa khudhu ka karba wa mala wanda kuma bai zamanto ba baka ba kai fala tutbi'u nafsak karka bi zuciyarka ka kwallafa ma zuciyarka akai amma abinda baka tambaya ba sai aka baka sai ce wannan fa khudhu kenan ka iya ka karba wannan ya nuna hali na wadata zuci irin na sayyidina Umar radiyallahu ta'ala ne kuma lokacin da aka baka abu kana da wadatuwa akan abin ba laifi ba ne ka yi ishara zuwa ga wani wanda yake ya yi ka bukata zuwa ga wannan akwai baban na ya kamata mu gaban sauri na da alaka da abin babu man sa'alan nas lokaci yago babu man sa'alan nas takassuran baban da zai bayyana mana hukuncin man sa'alan nas takassuran mai dinga roƙon mutane dan tara dukiya mafi yawan kenan barar da ake yi a yau bara ta sana'a ta neman kuɗi ita wannan haramun ce haramun ce tana da kaba'ir zulu sannan kuma tana zubar da mutunci a gidan duniya tana jayawa aibu har ga bayanka tana sawa ma a yi mummunan ƙarshe Allah kare sannan kuma rashin cikar tauhidi ne kai ƙaran Allah ne mutum ya zama to mai da bara sana'a ma'ana Allah ya gaza ba samun naku shine namu wannan duka bai da kyau shi yasa zaka mafi yawa masu irin wannan ba su yin karshe mai kyau yawanci zaka ga duk mafi yawa suna karshe mara kyau wasu dinga mutuwa a sahara wasu dinga mutuwa da kaza wasu a jarabce su da wasu cututtuka wanda suke miyagun cututtuka duk iya daga sababin wannan mai da bara ta zamanto kenan abin da yake sana'a Allah karim tana daga cin kaba'irul zunub ana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nasa mutum ba zai gushe ba yana ta roƙon mutane hatta ta yau malkiyama laisa fi waje yi muz'atu lahmi har sai ya zo ra'ar kiyama a huskar shi babu daidai da yanki wanda yake na tsoka zai zo huskar shi a matsayin kwarangwal kaga duk wanda aka tada a wannan ya nuna yin karshe mara kyau wa qala ce inna shamsa tadnu yawm alqiyama rana za kusanto da ita ra alqiyama hatta yabluga al-arqu nisfal uzni har jibi sai ya kama mutun rabin kunni wa bainama hum kadhalika ana wannan yanayin istighasu bi adam sai a nemi tallafi a nemi agashi ta hanyar kenan zuwa a sami annabi adam alayhi salam thumma bi musa sannan a nemi agajin annabi musa ya roƙi Allah subhanahu wataala ana al-istighatha bihim shine at-tawassul bi du'a'ihim ma'ana a zo a yi nemi su nemi Allah su nemi alhurma gurin Allah subhanahu wataala wanda manzo Allah sassan da karshe zai tabbata cewa istighathar da aka yake na bid'a'ihim saboda zai fadi ya zo ya sujada ya bi Allah subhanahu wataala ya roki Allah subhanahu wataala kan wannan wannan shine istighatha din da zasu bi Adam Musa kuma bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wannan lokacin shi kuma wanda ya mai da bara sana'a zai tashi huskar a matsayin kwarangwal babu daidai da kamar abin da yake roƙon kamar yana ciran fuskan shi a wata ruwa nan sa sai ce man sa'ala nasa takassuran fa inna ma sa'aluhum al-jama garwo shine yake roƙon yake roƙon mutane falaksir aw li yuqallib ko dai yawaita ko kuma ya kankanta amma ya san kamar wuta ce yake roƙa wannan tabi'a ce wadda take mara kyau wadda zaka samu a zamanin da masu ba wai yawanci za ka gance wata bayahudiya ta zo tana bara wata kaza ta zo tana bara allahumma sai irin wanda suka ɗauki hamala mutumin da talauci ya kai mai gejin da har za a samu wasu mutum biyu su ce lallewa ne talauci ya kai mushi talauci to su ma kuma in suka yi shikenan sai su tsira da sun samu abu to amma a mai da abin sana'a ko a ɗarme ma abin gindi misali irin yadda wasu malamai kaga ana tantauna da mutum wai yana ɗarme ma bara gindi kana ɗarme ma haram gindi kuma ina alaka tsakanin makarancin ƙur'ani ma a kallafa mai shi ma sai yayi bara waɗancan ƙurraƙin gabaki ɗaya ta khayyara umnu qadimu kullu bari'in wa yas'ala qur'ani mutaakkila waye cikin su wanda da bara ya san qur'ani ya kaza kowanne da sana'a shi da yake ba ma da qur'ani ba su ce sannan kuma abin mamaki zaka ga daga malaman da suke ɗarme ma bara gindi da yawa sun tura ɗiyansu tsangayoyi wasu kan ɗiyan masu yi da karatu yadda suka musu farmi suka saya musu motoci wasu kuma ana ɗauka abinci mai daɗi ana kai ma ɗiyan kuma an zo su dinga cewa an yi kaza yahudawa ana kaza abin mamaki za ga mutu ya ka ɗiyan mutane ya tila ya gama su a ɗaki sun kai yaro wajen ɗari bai san cin su ba bai san can su ba bai da daidai da tebur kuma gehe ɗaya ga ɗaya shi na a wanke irin masu wannan ne wani wata lokaci wani yaro yana musassara ya ce dala inda dala goma ka a saya mai fara kai ya mutu almajiri na inda dala goma ka a saya mai fara kai ya mutu ka jiho maganan da lafazan abin nan ya Allah kuma billahi azim limamin juma'a billahi azim limamin juma'a kuma ɗiyan shi a lokacin suna lakwar suna kaza cikin abin nan to adalci ne wannan an ce muku ba kyau ku ce yahudanci ne haidan ku ne yahudawa amma wani yahudanci musulunci ba alaka tsakanin fa karatun qur'ani da wannan abu ka dauki misali ba alaka tsakanin karatun qur'ani da wannan kuma rihila ma ta neman ilimi fa tana da gejin ta fa ba wai kowane lokaci mana yake tashi ai sannan irin wannan tsarin zaka ga irin su Madu Yusuf su Shekau su waye karfa kamanta marbin su da iyayen su da kwanan bara ne fa sun tai ba dawo makaranta ne suka tafi shi malamin ɗiyan shi suna lakwal suna makaranta suna kaza suna killace wani ma zai sa su ma madarasa inda za su je su abin su a wanke kuma wancan wani ya yi tsarin kwance yaro ka wando a tizge yaro ya zo ya tsaya yaro na masassara yana amai ruwa ne ma ke zuba daga wannan kishi can wancan ya bace an rasa inda ya shiga to dan Allah ina ne musulunci yace ai haka man la yarham la yurham arrahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama kuma duk malaman da aka yi na qur'ani na baya ba haka baski in za a ka yaro da tumbin hatsi ake kashi in ko kai ake kama hatsin da waken ka cinye to nan kuma kai zalimci kai gululu ta kaka za gamo yaro da hatsi da wake da niyyar ya ci abincin shi kuma ka amshi abin ka cinye ka tura shi bara to hatta da ma barar ta karatun da ake yi ta karatun ma da ake sa almajirai ake yin ta ta ga yanayin da ya bada in dan wasan maciji zai zai kirawo almajiri da shi za yi amfani wannan abu in ka za za yi almajiri za a kira kowa zai shagwalgwalan shi almajiri zai kira to kaga wannan shi ma bai da alaka da adi da musulunci bai wa qur'anin nan gadar shi muka yi ba mu muka fara karanta shi ba wanda kuma suka hardace shi suka yi dakon shi ba wannan tsarin bane suka tafi akai akwai masu cewa eh an ci tuwon bara za har da ce qur'ani sai an yi kaza zai duk wazan ce ne wani ga ma din so ba haka ran hoski duk wannan masu darme ma abin gindin ka bincika ka gani kai waye zai je armo mace ta bari dan ta a tura shi je dinga bara yana abin ka gani wallahi musta'an saboda haka wannan duk bashi da kyau kuma lalle tabi'a ce mara kyau kuma wajibi ne waɗanda suka ga masu barace barace akan wannan musamman irin mata da suke wannan a musu nasiha kuma rashin tsoron Allah su ya bayyana sukan ɗaukowa 'yan mata suna sa su aikin banza yawanci za ka gade saboda babu tsoron Allah sai wai mace ta zo da ɗan haya sai ta ƙetare kwalta sai ta dinga luka ma yaran zagi ƙetaro mana kagan ɗanta ne ba ta yi wannan kuma so nawa suka ɗauko yara suka zo da su kwanan nan ba shi ma wata yarinya aka zo da ita suna yawan wannan ɗin yarinyar ana zuwa gurin kaso abin nan da ita wani ya bushe mata kunni ya janye ta je kama mata ɗaki a gurin aikin banza aka ji ana tahaman nema a can gurin aka samu ta wani wannan ɗin shi ya ce anan suka aka sami yarinya wai ta ce ta gudu ta yi abin nan ka gani to mafi yawa za ka gari haka suke amfani da yara suna ɓata ka ga rashin tsoron allah wallahul musta'an allah subhanahu wataala ya wadata mu da wadata ta zuci wanda duka suke hali na karamin kari Allah wadata su da abin da za su samu wadata wadda take ta zahiri da kuma wadda take kena ma'anawiya ladan da bai da lahiya Allah subhanahu wataala ba shi lahiya da sauran marasa lahiya Allah subhanahu wataala ɗaukaka addinin musulunci da musulmi ya musallar da Muhammadu wa lalata da musallar da lalata اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك